الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس منكرة سنن النسائي المجتبك المجتنى na al'imam Ahmad ibn Shu'aib an Nasa'i. Allah rahamshe shi. Majalisi na hamsin da bakwai kintun daga fara wannan majalisi mai albarka Allah ka datar da mu, ka rubuta mana wannan cikin ayyukanmu na kirki, ya zama dalilin kuma gafata kurakuranmu da suturta mu duniya da lahira. Kai mana kyakkyawan tukuciya Allah, duniyarmu da kuma lahirarmu. za mu tashi hadisi na 327 a cikin littafi na biyu a kitabul miya babu tawqiti filma iqra بسم الله الرحمن الرحيم باب التوقيت في الماء أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإنسان وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر wannan hadisi sahihin hadisi ne abu dawa da ya fitar da shi haka tirmidhi haka ibn maja hadisin kuma ga adadin mutanen da ke ciki babu tawqid filma babi da ke magana kan kintace ko ka ce kintata adadi na ruwa iyakance ruwan da in ya kai wannan jalli to najasa ba ta mai komai shine ma'anar tarjama din tawqid in ba manta ba a satin da ya gabata da muka fara karanta kitab na biyu mun ce da al'imamun nasa'i ya magana akan tsarki to da me ake tsarki haka da ruwa shi yasa ya fara ruwa ya kuma ambaci ayoyi na ƙur'ani kamar guda uku idan an tuna abin da muka faɗa satin da ya gabata wannan hadisi ƙarshen shi ne hadisi ne da ya kai ga abdullahi ibn umar saboda ɗan ibn umar jikin sayid na umar shi abdullahi ɗan umar yana ɗaya sunan shi ubaidullah ɗan abdullah ibn umar kenan jikin sayid na umar ne ya ce an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anil ma ya manzan Allah mai zaka ce game da ruwa ruwan nan dai wa ma yanubuhu min ad-dawabi was-siba' ruwa da dabbobi na gida da dawa suke kara kaina a ciki shine dawa ya nubu hukiyar domin za ka iske ruwa da mutane ke sha a ƙauye ka ga shanu suna sha suwa shine ya nubu hukiyar tumar ya rasulullah mai matsayin irin wannan ruwa ɗin kaga tambaya ce mai muhimmanci don mu sani saboda kai ruwan da kake amfani da shi kai alwala sai aka ce ga dabbobi na kai kawo su maƙet musamman ka je ƙauyukanmu sai suka yi tambaya kan wannan to ga amsar da aka ba su raftun sai mun zan alasa da ke cewa idha kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath lam yahmil al-khabath yau ai ruwa in ya kai kulla biyu to yana korin najasa kamar yaya to kenan shine ruwan ashe an bashi iyaka an bashi miƙati da in ya kai shine at-tawqit kun gane kuwa Abu Dawud ba haka yace ba babin da ke magana kan abin da ke najistarwa amma duk sakon ɗaya ne inda sunan Abi Dawud mafi yawan malamai sun bashi daraja ta biyu ta farko ma cikin as-sunan suna ganin shi ne kan gaba sannan tirmidhi sannan kuma nasa'i wasu ka ce ina nasa'i na kan gaba saboda karfin wato isnad din shi da kuma tsarin da yake tayyib sai ce idan ruwa ya kai to me sai ce kulla mu da Hausa mukan ce tulu biyu saboda dole ka nemo kalma a yarenka saboda a gane karatu ko kuwa wasu mabuta ilimi suka ce kulla ma taqilluhu bi abinda zaka dauka da hannunka sama to shin tulu irin na Hausa in ya cika da ruwa ana daga shi da hannu amma ba shi da marika ai sai dai ce sai dai cicciba zaka ce amma ka cira shi da hannu to sai ka balla wuyan ai yadda ake yi sa mhm za a tudun haka misali sai a kama sai a dan birkita shi haka sai a sa hannu a kasa sai a daga madalla amma ba wai ka rike shi tunda ba shi da handle ba shi da hannu kamar bokiti ɗaya kenan tulu ruwa in ya kai tulu biyu to ko najasa ta fada ciki ruwan ba na saboda yawan shi quantity yana kore najasa din kun gane to su sahabbai Allah ya kara musu da da suka ga ah, dabbobi na kara kaina kila masu fi tsari sai ce to ai ruwan ya kai tulu in ya kai to shikenan da wannan ne har malamai ke karin magana in mutum kirkin shi ya kai inda ya kai in ya rashin kirki ba ma a ganewa sukan ci ai za ba zama kullatain in ruwa ya kai kulla biyu Allah ka samu yi kirki ka sa kirkinmu ya rinjaye rashin kirkinmu to wannan shi ne kenan ashe ruwa idan yana da yawa yana da tasiri shi sa ruwan teku baka maganar sa game da teku saboda yawan ya kai inda ya kai hadisin mu na farko kenan mun ji kuma mafitar shi mun kuma fahimce shi ci gaba أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد, حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه la tuzrimuhu na'am فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه wannan hadisi ya riga ya gabata tun tun tun tun hadisi na 53 can baya نعم inda za ku tuna araftum hadithin qutayba ibn sa'id qutayba ibn sa'id an gane ko wanda shine farkon malami da nasa'i ya kawo mana hadisin a cikin farkon sun nasa'i نعم kun tuna ko abu dawud da fawaye malami na farko abdullah bin maslama al-qanabi al-qanabi bukhari fa al-humaydi abdullah bin zubair al-majrin wa sufyan ibn uyayna wa hakaza tayyib to sai yake cewa utayba ya ba mu labari shi kuma yace haddathana hammadun ibn zaid shi kuma ya samo daga Fabit wane ne Fabit al-Bunani daga kabilar Banu Bunana wannan suka ce yana daga cikin min azamin nasu ibadata kawai ya sallami duniya shi har ana buga misa ce ibada kamar sabitul bunani ai kaji alqahtani yana cewa la takhluwanna menene Mm, la takhlunna biribatin fi fi la ba shi ba la takhluwanna bimratin fi ribatin law kunta sinnu saki mithla bunani kar ka taba yadda ka kadaita da mace daga kai sai ita ba matarka ba ba uwa ba ba ta cikin muharramanka ya to menene ai ba komai a a yace ko ka kai bunani wajen ibada لو كنت في النساك مثل بناني wannan yake ne mutun ne nasiki Humayd bin Tawil yace mukan tashi mu je gun Anas mu yi karatu muna tafiya kuma da da Sabitul Bunani duk inda ya ga masallaci ya tsaya sai sallah nafila da zaran mun sai Anas ya ce ina Sabitu ya ce ai mutumin naka kasan shi ai kafaratul ibada sun ce yana khatamar qur'ani kullun safiya da marici kullun sai ka ce wannan wani mutane ne nau'in kamar dna ɗinsu daban da namu ne ma mutane ne kamar ka yanda kake ƙaunar lahira haka sun su ƙaunar lahira sabitul bunani kenan ɗaya ne cikin dubannin al'ummar annabi muhammad ka san tarbiyyar da manzo Allah ba ta wasa ba ce to wannan tarbiyyar da ya gina mu shi ke bakanta ma kafiran duniya rai almajiran shaidan don me za a bi Allah ba za ku zo ku bi mu ba muka ce doko a suwa ƙananan alhaki mun fito daga makarantar annabi muhammad a kai za mu rayu muke kai a kai za mu mutu a kai mu haɗu da Allah insha Allah tabaraka kuma maza ku zo ku gane kafin dare ya muku fatan mu gudu tare mu tsira tare sabitul bunani kenan ya zauna da anas shekaru arba'in ya kwankwada ilimin anas bin malik to kuma dama ka san anas ya shekaru na ɗari kafin ya bar duniya ɗari kana mu'ammara an ba shi rayuwa mai yawa to sabit gun malamai fiƙa ne amintacce ne yana cikin isnadinmu a wannan riwayar araftum to sai yake cewa an samo daga ainihin anas kuma dama babu wanda ya kai sabitu sanin ruwayar anas in kana neman waye sarwa an taka jagun sabitu to kuma gabata haka suke yanzu ka ɗauki misal al'imamun lais ibn sa'ad al-masari wanda suka ce sa'an maliku ne wajen karatu bar imamun shafi yana fifita lais a kan imamun na malik amma ba a san maza ba shi ba shi ka ɗauki maza ba laifiya amma malikiya fa shafi'iya fa hanafiya fa mai dalili suka ce daga ciki imamun lais tare da iliminsa mafhara ne gun mutanen masar yakan aika wa malik da kudi don mutum ne mai wadata suka ce domin almajiran shi ba su yadu sun dawwana mazhabar shi ba suka ce da haka a fagen karatu abu ne muhimmi ka keɓe wasu zama su kawadir kada na ɗalibai ka ilmantar da su saboda yada abin da kake kai na sunna ko ka tafi na biyu suka ce bai bar mu'allafat ba irin su imam malik maliku yana da ashab ibn al-qasim abdullahi ibn wahab hum kufur shi mana almajiran shi ma allahi amma ba kamar nan ba abu hanifa fa manyan mutane biyu suka yada mazhab abu hanifa abu yusuf yaqub da Muhammad ibn Hassan Shaibani malamin Shafi'i Shafi'i fa al-Buwaiti haka Ahmad ibn Hanbal na Shaibani to shi wannan tabi'i mai daraja Sabitun bunani har ba haushe kan sa mada suna Bannani kun taba ji ko na taba ji na da ɗalibi ɗan makarantu muna firamare ce bannani sunan shi bannani ba mu san ashe sunan sahabi ne tabi'i ne aka yi corrupting ba bunani ne kuma sunan kabila ne banu bunana shi ba haushe sai abu in ya burge sai sa sunan kawai ka sa mutum bannani to shi kuma kanawi ne kace da shi bannani ba daga banu bunana ba eh الله أكبر تو يعني shi kuma ya samu daga Anas dan Malik imamuna Anas mun sha fada shekarun su 100 kafin ya bar duniya 100 yayin shi kuma 100 Anas dan Malik shekara 100 daya 100 to ina yan cewa no no no one man one child kai ke ba da daɗin no no no kasan malam yara they are too many to, to be catered for to tsaya tun kai ke wasu abincin karambani kuma boko ma irin na tsaya malam ai akwai boko aƙida akwai boko yahudanci akwai boko sana akwai boko takama da sauransu misali je kai boko ba laifi amma karka zama kana da bokoist mentality karka yi bokoism ai the more you produce the scarcer the food becomes wani irin turanci ne wannan ne gwargwadon yi ya'ya abinci zai kaɗan kai ke ba da abinci kuna haihuwa ƙasa za ta zuƙe ba inda za zauna je ka ƙasar da sai ka ɗauki najeriya ka sa a nijar wajen uku saboda faɗin ƙasar ba a cike ba dawo ma nan tukun daga nan kano in za ka tafi tsohuwar jigawa ka shiga ƙasar haɗeja filaye nawa ne ba mu cike ba tukun tsakaninmu da allah wani jeji ne mai faɗi hanyar sirri wani ɗanka dai falgore kanawa mun cike shi amma ɗana saboda karambanin tsiya to abinda nake cewa imamuna anas ɗan malik shekara ɗari kuma ‘ya'ya ɗari ma dukkaninsu salihai tare da cewa Allah ya aiko masa jarabawa a rana ɗaya ya rasa kusan ‘ya'ya arba'in a wata ruwaya ba abin da ya ƙara mai illa kafewa da imani in ce inna lillahi ma akhaz wala hu ma a'ta inna lillahi raji'un an samu daga Anas kun san ƙarshe Anas ya koma Basra ne har ya rasu anna arabiyan cewa wani balaraben ƙauye inji Anas bala fil masjidi yazo sai fitsari a masallacin annabi to kaga ba kauye ne ba shi da wayewa bai san kimar masallaci ba a haka ba kawai sai fitsari a masallaci faqama ilaihi ba'd al-qawm haka ne ko wasu daga cikin mutane suka yi kanshi cha kai kai kai kai za su mai fada dan me za su yi fada saboda sun ga an keta alfarmar ya zaka zo kai fitsari a kai masallaci ba daidai ba ne sai zan Allah ce da su la tuzrimuhu ai la taqta'u anhu bawlahu shi ma nan magana kar ku kyare shi mana ku sa ya kada tsarin bai kare ba ya bazama ku kyale shi ya kare mai hikimar suka ce domin lokacin da yake fitsar nan da an masa haya sai gudu sai fitsarin ya fantsama can can can ya bata ko'ina amma tun da ya fara wannan kuskuren ku bari ya kare akalla da ai mun san shatin fitsarin ba mu da matsala wanke shi hikmatun nabawiya a shi wani lokaci za ka iya barin abin da kake gani banna ne saboda akwai bannar da kana sha da hagu ne ustazu? ba sha da hagu sha da dama barakan mafi kakan bar wani abu ga shi ɓanna ne saboda gudun ɓanna da tafi wannan muni ka tafawo ai kun fahimta ko da ce la tuzrimu ai la taqta'u anhu bawlahu bi an tuhi hatta yafir والرش البول يتساقط في المكان يكون المكان مكانا موسخا أما لو تركتم يبث المكان الواحد من صوري كده عرفتم karku razana shi ya gudu fitsari ya fantsama falamma faragha lokacin da ya kare shi wa kenan balaraban kawai da ya kare daga me fitsarin da'a annabi ce ku kawo min dalwun ku kawo asalin dalu na nufin goga ne amma ka ce salka ta ruwa ko yanzu idan ka kira in ka kira bucket dalo ka yi daidai a arabiyar zamani addalo sai dai akwai dalo irin na plastic sai ka ce addalul plastiki tunda larabci na turanci na aka gyara shi addalul plastiki plastic bucket turanci ne aka murɗe shi aka ce plastiki haka lan zamani yake tayyib sai sai ce a kawo ruwa wato daro kuka ce dai bokiti kamar da muka fassara ko na ruwa mimma in na ruwa fasabbahu alaihi sai ya kwarara shi shi ruwan alaihi akan shi akan shi mutum akan fitsari da fata an gane ko kenan ashe kela yadda ruwa akan fitsari yana gusar da najasuwan shi wannan fitsarin kuma zai gyara mahallin da aka yi fitsarin akai an fahimci hadisi hadisi na gaba
أخبرنا عبد الرحمن ابن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ya sala wannan hadisi ya gabata can baya hadisi mai lamba hamsin da shida saboda idan kana karanta waɗannan hadisa ga suna da zumunta tsakaninsu suka ce ta wannan hadisi mun karanta a baya kuwa e wancan ya kawo shi a wani babi wannan kuma a wata munasaba wannan shi ke nuna maka fiqhul muhaddisi fuqaha'u ne su ne muka kanikawan hadisi kenan masana abinda mai manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam saboda haka son su alamar son annabi ne ahlul hadith na fata an gane ko Allah ka tara mu da su akan alkhairi gaba daya a hadisin Abdurrahman ibn Ibrahim daga Muhammad dan Abdul Wahid daga al-Imam al-Auza'i Abdurrahman ibn Amru limamin mutanen siriya a zamanin shi mutanen sham lokacin da abdullahi safah suka kori banu umayya daga mulki ya yi ɓanna shi a dama daga sunan shi saffa mai zidda jini sai cewa kuke ji zai iya mai inkarin abin da na yi sai suka ce wallahi ba mu san wani mutum ɗaya ba in bandar imamul auza'i shi kan zai maka inkari shi ku kirawo shi ya gyara takobi yana jira a gaya mai abin da bai mai daɗi ba ya abin da zai auza'i ce da aka kira ne fa'alimtu annahul maut na san mutuwa ce kawai sai ya sallah sai sallah kafani ya je fadan wannan sarki bariya ماذا تقول في هذه الدماء التي أهرقناها me za ka ce auza'i game da jinin da muka zubar sai ce ya koro masa haɗin malamin hadisi ne akhbara ne wani zuwa ga kakanka abdullahi dan abbas sahabin annabi ya ce la yahillu damu mur'in muslimin ya koro hadisi annabi ya ce haramun ne ka zudda digon jini na hadisi sai dalili ai malin sai ya ƙara kumbura tun za ka ce game da dukiyoyin da muka ce shi ma ce na ji kaza kaza kaza ya kawo ce haramun ne ka taba dukiya ba naka ba Allah zai tabbai tsaye da kai waɗanda ke wurin suka ce wallahi har mun kama rigar muna tsoro kada jinin sai fantsama a jikinmu ta ce ukhruj anni ta shi ka tafi mala dole wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah ka zamu da takawa ya Allah ba kyarma ba makyarketa ba ainihin rawan baki babu ta ta'atu'i na ji daga kakanka ɗan abbas ka zu da jini Allah zai tambaye ka ba maganin shi to ayyan labai kasan larura ne ai kasan waɗancan 'yan tawaye ‘yan tawaye ne, ai maganin su, la! Al'auza'i ke. Shi yake cewa al'auza'i, Al'ur'anu a hawaju ila sunnati min sunna ila al'ur'an. Ya ce a har kullum shi ƙur'ani ya fi bukatuwa zuwa ga sunna zuwa ga hadifai. sama da bukatuwar sunna zuwa ƙur'ani sai ka ce me yake nufi imamu shafi da zo daga baya sai ce abinda yake nufi saboda sunna ita ke fayyace ƙur'ani to ba haka bane Allah ba ya ce ai aikin haji ba ce ya za mu yi wa ya koya mana ta kaji ma'anar magana shi kenan wanda ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabai suka ɗauka zalunci ana nufin zalunci ne ne ce Allah ana nufin shirka ne kenan sunna ita ke fassara ƙur'ani shi azabi ke cewa wallahi ƙur'ani ya fi zuwa ga sunna sama da bukatuwar ƙur'ani zuwa ga sunna kun gane hikimar shi wani ya tambaye shi akramakallah me kaza sai ce wallahi ban sani ba suka ce babban mutum irinka ba ka jin kunya sai ce kalle ku da mala'iku suka ce su bana kala ilmala su sun ji kunya ne? yan za ku ce ji kunya ban sani ba ban sani magana ta kare labaran shi na da yawa shi ma yana da maza ba sunanta al'auza'iya amma gaba a jinta kamar da ba ka jin laifiya ba ka jin sauriya sannan sauri waɗannan hudun ne Allah ya rubuta musu shahara ba iyakansu ba kenan limami ne cikin limaman duniya Allah ka ji kansu gaba daya shi kuma na Amr ibn al-Walid an az-Zuhri Imam az-Zuhri limamin limamai hafizin hafizai wanda an ce matarsa in ya shiga sai dauki littafi ta boye saboda nazarin karatu kawai ta ce ha ba liman ka zauna a waje ka dawo gida a haƙura mana imamu zuri ke an gane ko bayan allah ne da suka gabata muhammadu shi ya fara ba da umarni a fara tara hadisi wuri guda shi aka ba shi umarni kai aka ba shi umarni liman ce ce ya yi shi ne umar ɗan abdulaziz an ubaidillah shi kuma az-zuhri ya samo daga ubaidillahi ibn abdullah ya samo daga malamin shi ɗan abdullahi ɗan umar ta zo mun karanta hadisin shi ko? hadisin iri ɗaya ne shi kuma daga abu hurairata waye abu hurairata? abdurrahman ibn sakhirin addausi cikin sahabbai bakwai da ke yawan hadisi babu irin abu hurairata ko? siyuti na cewa walmukthiru na fi riwayatil asar أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي سبوك إدنا يتشي والمكثرون في رواية الأثر نسك في قوة compilation of the narrative سكتار حديثي يتشي أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر ابن عباس كده ana ce mishi baharu an ce da shi kuma habaru kal khudri abu sa'id wa jabirun jabir zawjatun nabi aisha to kaga abu hurra shine sama Allah ya kara mai yarda ya musulunta yana dan shekara 40 amma annabi kira ce da shi gulam yaro gulam shine hafizus sahaba shi ya sallaci na Aisha in ta riga shi rasuwa da 'yan kwanaki kaɗan ko 'yan shekaru kaɗan shi daga ƙasar yamma ne taho ƙabilar daus makalin da Allah masa arziki na kwasan ilimi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ka ba mu falalaka ya Allah to sai Abu Hurairah take cewa haka ne qama a'rabiyyun kulura ana sai ce me anna a'rabiyyan nan kuma qama a'rabiyyun fabala fil masjidi ya tashi ya fitsari cikin masallaci fatanawalahu an-nasu mutane sai suka bi shi da kyara a wata ruwaya fazajarahun nasu sai mun zalsa zai ce da su da uhu ku kyale shi shine fasaran la tuzrimu da muka ji a baya ko wa ahriqu ala bawlihi dalwan mimma ku kyale shi ƙara fitsarin ku dai kwarara ruwa daga dalwo wato bokiti ko ka ce salka abinda ruwa dai ya kunsa ko kuma ya kunshi ruwa ko ku zuba a kan fitsarin sannan sai ce fa'inna ma bu'istun muyassirina walam tub'afu mu'assirin kaga wannan sharhi ne ai an turo an aiko ku ne ku zamanto masu sauƙaƙa addini ga mutane ba aiko ku ku zamanto masu tsanantawa ba to abin tambaya anan an aiko ku cikin su wa Allah ya aiko to amma zai ce an aiko ku ne har da su kenan akwai musharaka ne akwai wani hadaka ne cikin manzancin la ma'ana ku kuna tare da manzan da Allah ya aiko shi dan yayi kaza da kaza tunda mabiyan shi ne to kamar ko manzannin manzan Allah ne ai shine sakon ai araftum yawa wannan hadisi shi ma ya gabata a baya hadisi na gaba babun nahyi an irtisalil junub fil ma'i babin da ke magana an hana wanka a cikin ruwa kun tuna Hausar bargudu kun tuna ko alma'ar rakib zamu dinga samu hadisi suna cin alaka da saura mun karanta a baya dadewa kalmar bargudu zamu ji ta na'am akhbarana al-harith ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u an ibn wahb an amr وهو ابن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب wannan hadisi mun karanta shi hadisi na 220 a baya hikimar wannan shine kaje kai cross checking kaga hadisi kaza na da alaka da kaza zai faɗaɗa maka fahimtar littafi zai baka kuma fiqhu kuma ka gane bambancin lafazza da ke cikin hadisi kaza da hadisi kaza kuma duk hukuncin ɗaya ne araftum yani yake cewa alharisu ɗan miskin cikin kowa ya tuna shi ya ɗaga hannu alharis ibn miskin wa ya tuna shi wanda ya san ya tuna ya cikin ku ya daga mishi la haula wala quwwata illa kuma tashi kana nuna wani kaifa wannan malami mun faɗe shi ya fi sau shirin masaki a nan alharifu ibn miskin haka yake ta ƙiratan alwa ana asma duk da saye in ya ambaci wannan mutumin haka zai fada kalli consistency alharis ibn miskin wato malami ne cikin manyan malaman hadisi a misra to sai ya zo a zamanin da fituna ta yaɗu dole sai ka ce ƙur'ani halitta ne ba saukakke ba ne malamai suka kida da wani aƙidar cewa wani aƙida ce ba ta musulunci ba to sai masu mulki da ƙarfin dole suke matsawa dole malami ya amince har ma sai a tura wani ya je da shiga irin na kamar ka ce sss a yau yan leƙen asiri su je karatu to al'imamu annasa'i don cikin malaman nan na da ba wanda ya yawon neman hadisi irin shi kwarai da ya je misra yana jin labarin alharis ibn musulci kai ya kamata jin amfani da karas sai je a shiga hirin na askarawa ya ce shi akan na zo na son koyi hadis ya ce wallah ba zan karanta da kai koya mace ba zan koya maka ba tashi maka bar majalisun in ba ka wallah ba zan karatun ba ya tsorata ya ɗauka ko al'imamun nasa'i ya zo masa leƙen asiri ne bai san shi ba ya masa shigan kama ɗalibi ba manufan shafi ba manufan al'imamun nasa'i ba kenan nasa'i haka dai fita daga majalisa amma don kare hasara sai koma daga waje ya tsaya yana sa kulli ya ɗau alƙalamin shi ku duba da zaran ya faɗa sai rubuta to mece ce amana anan da ya tashi rubuta son nasa'i sai ce akhbar al-haris haris ya ba mu labari ina saurare ba zai ce haddasana ba don yayi ƙarya kenan la ilaha illallah ba ku gane ba ko saboda shi a wurin shi haddasana sai idan malam ya bashi izini to ba shi izini ba ya kore shi ba zama a gaban shi ba ko bai ce da shi in ka zauna ka labe Allah ya saba bai faɗa ba sai labe don kare hasarar karatun to saboda tsabar amana ba zai ce hadisa ce akhbarana ya ba da labari ina ji an karanta to ƙarya ne bai ji ba amma ba ɗaya yake da wanda ya zauna gaban al'imam al-hazin skin ya ce hadasa na haris ba wai mai saƙon anan don ka san manhajiya irin ta malaman hadisi ba za ka sami irin ta inda ya tsatsafi lamari shi sa baka da al'ummar da take da isnadi da ta kai tiriyan tirin zuwa ga annabin irin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam so duk inda kuka ji wannan labarin mutum al-haris to shine wannan mutum mun karanta a baya ya fi sau ɗaya ya fi sau uku a raftun ƙira'atan alayi usulubin suke wa ana asma ana karanta mai ne ko ina saurare ina ji an ibn wahabin shi kuma da ibn wahab ibn almajin imam malik ne abdullahi ɗan wahab daga cikin manya-manya malaman misra ne an amuru ibn al-haris عن بكير أن أبا السائب حدثه أبو سائب باش لاباري أنه سمع أبا هريرة يجي أبو هريرة يناتشيوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يناتشيوا لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وهو جنب هكذا في الماء الدائم بارك الله فيك وهو جنب وانا حديث يا قبات تبتتشن حديثي ne cewa manzon Allah ya ce kada ɗayanku ya yi wanka a ruwa wanda ke kwance shi ne adda'ib shi ne ce da ku ruwa bar gudu wanda baya gudu shi ne alma'ur rakidi kada ɗayanku ya wanka a ruwa da ke zaune alhali yana da janaba na'am alma'ur rakidi alladhi la yajri saboda an jefa kazanta da bahaya da toilet paper whatever an jefa da ciki misali ya daskare kuma baya tafi baya flowing kuma ba wani mai yawa bane mai tari da zaka ce kamar taukaci ba shi da matsala ina fata an gane ko dan a koya mana tsafta da kaffa kaffa da kiyayewa wannan hadisi kamar da muka ji ya gabata hadisi na gaba
babu wudu'i bima al-bahr alwala da ruwan teku al-bahr da Hausa da bambanci tsakanin teku da kogi hausawiyatan da bambanci menene bambancin kogi da teku cikin su wanne wani ruwan ne yawa? teku kogi fa to ita korama fa kwazari fa kwazari ƙasa da ƙorama kogi yawwa teku kuma ba sama da ita to batura in yace ocean da kuma sea kai in ka tashi za ka fasara sea ka ce mai ocean fa to a har kullun yare yana daukan ma'anoni iri-iri misali ka ce ocean ka ce ai wato dangi-dangi na ainihin ruwa ne daban-daban sea kowa gashi gashi red sea ita kuma river fa ba laiba ne cikin ne yawa amma kana cewa mississippi river da ke america misali ta da yawan ruwa kogin huanghon a china misali kuma ruwa ne amma mu duk abin da muke cewa ko dai ka ce teku kwazari kogi korama dukkaninsu suna maka ishara zuwa ga abu ɗaya ne to anan sai aka ce kada ɗayan ku yayi wato me alwala da ruwan kogi ko ka ce ruwan teku haka hadisin yake ko نعم yawwa tarjaman babin kenan أخبرنا اقرا قتيبة مهم.
عن مالك عن ص- عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول مم.
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتا ya salam wannan hadisi shi ma mun karanta shi hadisi mai lamba 59 can baya kuma tabbatacce ne cewa abu rai yana cewa Allah ya kara mai da ya ce wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah mu mutane ne ina narkabul bahara kullum muna yawan sufuri akan teku aikinmu kenan kullum muna kai kawo akan ruwa mugun san a lokacinsu hanyoyin sufuri ruwa ne da ƙasa ƙasan kuma ba su da jirgin ƙasa irin namu misali dabbobi ne to suka ce muna yawan tafiya a teku ya manzan Allah Hmm? amma a tekun nan fa mukan riƙi ruwa namu na sha shine inda yake cewa wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma a tekun da muke kai kawo sai mu riƙi ruwa na sha a gora ko a kuttu ko a salka a lokacin da muke tafiya a doron teku to fa in tawadda'ana bi atishna idan ruwan nan namu da muka rike a salka ko a tulu ko a kaza in muka ce za mu yi alwala da shi to zai kare kuma za mu bukaci ruwan kishi kuma shi ne mana a tsashi nakin za mu gamu da kishi to yanzu mu bar shi kar mu yi alwala da shi mu yi alwala da ruwan teku kun gane tambayar? suna ganin to ai wannan ruwan teku ne ruwa ne wanda ke da gishiri mai Allah da shi su fa komai suna bukata tsatsafe musu ne mu gashi mun samu wannan tsifa arha malaman musu zana da musu karanta da mu amfana Allah ya tara mu akan ladan gaba daya su sun basu bar komai da suka tambaya hatta ya kona dinu dinan jaliyan wadihan mafhuman lada kulli man utiya aqlan salima araftum dan a zamanto abu ne wanda yake gwari-gwari sai manzon Allah sassu ne ce da su haka ne ko نعم sai ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu yau ai shi ruwan shi mai tsarkakewa ne shi ne teku don aka suka yi tambaya نعم ko kuna tambaya game da teku to ai ruwan teku ba ma bahirun bane a dahurun ne da akwai ruwa bahir akwai ruwa dahur مم.
bahir wannan ba ba ruwan shayi ko kakao ba نعم to ai ruwa ne amma bahir dan za a sha ruwan da aka sa faro-faro ciki bahir ne نعم haka ne نعم ruwan coca-cola tahir ne amma ba za ka yi Allah da wannan ruwan ba to ba tahur ba ke نعم to shi ruwan teku ya tara sifa biyu shi a karan kanshi mai tsarki ne mai kuma tsarkakewa ne haka malamin suka fassara mana tun a tsoro mai tsarkakewa yanzu ruwan sama ɗahirun ne kuma ɗahurun ne a karan kanshi yana da tsarki kuma zai iya wanke maka janaba amma ba za ka yi da kunun zaƙi ba misali amma kuma kunun mai abin nan ne misali ruwan da ka sanya masa garin omo yaya fahir ne ruwan sama ne garai-garai ka watsa mai garin omo ya yi kumfa shi ruwan nan mai kumfa mai tsarki ne amma mai tsarkakewa ne mai tsarki mana ai mai tsarki ba wani sai wanda zaka sha ba ai tunda wannan ruwa na omo da kake magana inda zaka sa kayanka ciki ka gurza ka wanke bahaya a ciki ko baka sa ruwa ba yayi tsarki lakin hal tashrabu ba tashrab na fata an gane ko to sai da to ai wannan ruwa da kuke tambaya ruwan teku wa tahur teku ruwan teku mai tsarkakewa ne fa ba wannan kadai ba alhillu maitatuhu mushen shi halal ne mushen me kenan an tabbatar ma ruwan teku ko kogi ka ce haka abu biyu a karan kan shi mai tsarkakewa ne kuma duk ɗan cikin teku in ya mutu ba sai ka yanka ba an taɓa yanka kifi? to malam ya ce ko mutum ya shiga teku ya rayu a ciki in ya fito ya zama nama a to da zai yi to ai ba zai yi ba kuma ai wana iftirari ne kawai misali ko lau sallam na jadalan ana kiransa a taslimul jadali inda privacy a raftun saboda haka duk abin da ke ruwa to haka yake idan aka samu dabba yan ruwa a nan aka santa to a shi kenan yanzu misali maciji akwai ɗan ruwa? akwai mana ya iya ruwa sosai kuma anaconda ɗan ruwa ne? misali amma misali idan kana maganar mace irin su kububuwa wal'azubillah irin su ganshe ga king cobra ne masifan nan wanda suka ce saran shi minti bire yawa zai kai mutum lahira duk masifan akan nan yake to ba na jin ana samun ɗan ruwa cikinsu ban sani ba a tudu yake misali kenan da zai mutu ba za ka ci za ka ce shi amma maciji ɗan ruwa za ka iya yanka ka ci sai dai malamai suka ce in dai dabba na da dafi to ba a so ka ci saboda tsoron dafin da kika da cutar da kai ko da ɗan ruwa ne kuma allahumma sai idan kana da hikimar feɗewa ka tatsa dafin ka yarfar da shi to shi kenan wannan kuwa amma saboda kare maka lafiya kar garin cin ainihin abin nan kuma faɗa cikin matsala allah kare mu saboda aka sai ce da su yo ai shi kaga ruwan teku ɗahur kuma menene ya ce alhillu mai ta tuhu shi yasa duk wanda ya yanka kifi ya yi bida ƙwarar da ya yi samu ta za ka yanka kifi akan mai amma ina zuwa sai wanda ya yanka don ya saurin mutuwa ka san misali tarwada aka ce yana da ƙwararre na ko gishiri ko Allahu akbar to kaje na iko Allah kuma nan samu gishi zai mutu gishiri in wannan ne ya samu ta to bari in yanka shi din ya mutu ba wai na ce yanka ake masa ba ko ka sami misali kamar tabarya ka daki kan ya mutu zaka ci shi tare da matacce ne to ya dama an halatta mana mushe biyu da jini biyu hadisin ibnu umar ko da mawqufi ne amma yana da hukuncin rafi' dan yace uhillallah allazi halalahu man huwa huwa yani marfu' wala la marfu' an halatta mana mushe biyu da jini biyu mushe biyu kifi ai mushe ne ai mushen kuma fara fara ba kayan kata jini biyu kuma alkabidu wattihal kabidu wato hanta hantan ka kalle ta ai jini ce tare da Allah take ce hurma alaikum waddam an harata muku jini amma banda wannan saifa an ka kalle ta ita ma jini ce haka ne to shine ce an halatta mana mushe iri biyu da jini iri biyu to wannan hadisin kenan shi ma ya gabata muna iya samun hadisi na gaba? ikra
babul wudu'i bi ma'i salji wal bard babin da ke magana kan a iya alwala da raba raba ce sai ka tattara ta digo-digon har ya tada ruwan bota guda Allah da shi sai dai babi a kai shi ma wannan mun yi shi a baya Mhm.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم Mhm.
قال أخبر قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ya salam ونقي قلبي من الخطايا كما كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ya gabata hadisi mai lamba 61 a baya mun karanta wannan hadisin kuma tabbatacce ne Isaac ibn Ibrahim ibn Rahuya ko ibn Rahuya al-Imam al-Alam Jarir Hisham ibn Urwa baban shi daga Aisha take cewa nana Aisha kenan Allah ya kara mata yadda as-siddiqatu bintu as-siddiq haka ne ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzo Allah yana addu'a ka fanci hikimar nisa'i a cikin addu'ar ne ya zaƙulo magana ƙanƙara da ruwan sanyi ta ce a addu'ar annabi yakan ce yakan ce Allahu maghsil khatayaya Allah ka wanke kurakuraina da zunubaina bima isalji da ruwan raba na sai sai binci abto ashe raba in ka tara kana iya tsarki da shi ta yana samu wannan zahirin hadisin domin in ya ce Allah wanke zunubaina da ruwan kankara kenan tunda ai ruwa ne ai dan ya zama mai sanyi wannan sanyin bai cire ma wannan ruwa tsarkin shi ba araftum wal bardi da kuma kankarar rahama shi yasa yayi babi a iya alwala bima isalj wal bard an gane ko sannan yace wa naqqi qalbi Allah ka tsarkake zuciyata tsarki iri uku ne akwai tsarki na tufa ba za ka yi sallah da tufa mara tsarki ba akwai tsarki na bigire nan bigire muke sallah masallaci inda za mu ga kazanta najasa dole sai mun kauda ta kafin mu yi sallah to sai tsarkin da ya fi kowane muhimmanci tsarkin zuciya shi kuma wannan sun ce gida biyu ne tsarkin zuciya gabarin shirka tsarki ta gabarin bid'a waɗannan biyu suke ba mutum wato tsarki tabbatacce wanda tsarkin waje zai kyau sai kana da wannan duk jikirga ka kalkalkal mutum na shirka kazami ne wallahi al'azim duk kyawun shiganka in dai za ka kirkiro ma addinin annabi bid'a ka sa cikin addini kazami kake wallahi wancan wannan magana da kyau shi yasa yace Allah ka tsarkake zuciyata saboda zuciya ita ce mahallin da Allah ke kallo me a zuciyarka mutum na iya zuwa ya yi sadaka a fili ka ɗauka riye ne amma Allah ga ina cike ke da ikhlasi mutum zai shiga ɗaki shi kadai ya ta ibada cikin dare kuma zai bata ya ce ai je wallahi ko bacci ban yi ina ta sallar dare ina romu da kai to tun da dan Allah ne ka bar mu Allah kawai ba sai ka faɗa misali amma in ya zama dole ka faɗa babu laifi to shine yanzu ko mu a Kano misali duk asabar din ƙarshen wata me ake yi ne to tsaftace mahallin nan kar ka ɗauka don gwamnati ta ce ka ɗauka dama musulunci ya ce kai tsafta saboda haka ban fita ba zan tsayin tsafta amma na gyara ne ba don gwamnati ba dama musulunci ya ce sannan yi ma shugabanni biyayya kan abin da yake daidai babu laifi ka da alkhairi ga shi da yakin ya kama da kana don gwamnati amma da ka gyara niyyarka sai Allah ya baka ladan haka da haka suka ce ko loma da za ka yanko ka sa a baki ka gyara niyya karka sa a ɗinka maka rigan sawa don alfahari kaga wannan zuciyar ita Allah ke kallo to wanda ya fi kowa tsarkin zuciya shi ne annabi Muhammad Hmm? to ga shi na cewa wanaƙi ne haka ne hadisin ko wanaƙi kalbi Allah ka tsabtace ka tsarkake kalbi zuciyata ya rasulullah me ke cikin zuciyar in ba ɗa'a ɗari bisa ɗari ba amma duk da haka ya ce Allah tsarkake zuciyata min alkhata daga kurakurai daga zunubai ina suke saboda a koya maka in shi ke nema Allah wannan tawabu'u to kai sai kaskantar da kai da kai ba kowa bane kai araftum ka wanke zuciyata daga kurakurai da ruwan da kankara an gane ko kamar yadda ka tsarkake fartufa kalkalkalkalkal minar danasi daga dauda zan ka samu fartufa ka samu gwanin su kola ya wanke ta wanki sosai ka san wankin mu a da a kasarsa in kana son ka zama dan bini dan gaye to bayan fartufa kuma sai ka sa bula zargina kun san yaka ko a sa zargina sannan ka fitar da turare ko taɗi zai je sai wannan adon tukur to shi ne aka ce ya Allah yadda ka tsarkake tufa daga dauɗa farar tufa ne ma ka zama kalkalkal kaga in ka samu wannan zuciyarka ba za ta kullace hasada ba ba za ka taba kyashin wani me yake da kaza to ai ba shi ba kan shi ba ka huta kuma wallahi ba za ka dinga zarmiya sai ka tara abin duniya dare ɗaya ba saboda ka samu mukami kai ta sata kai ta kwaɗokin jama'a ba za ka yi haka ba in ma za a tura ka ma'aikatar da sai an yi satin za ka ci ta wallahi na haƙura ba na yi to ba da yau ba in ka ƙi dangi za su fara tsine maka lamar ya lalace ne malam to mu muka fi cancanta mu dinga wannan addu'a Allahumma naqi qulubana من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ميت وانا الدعاء ميت أذكار صافي هذا مريش الله كركو وصاد أذكار بتنا دك إند تزو بتاكا متبركي kun karanta azkar da safe kun yi da yammacin nan kafin ku yi bacci ku yi in ba ku yi ba kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum haka Allah ya ce gaya musu Allah bai damu da ku ba da min addu'ar ku ba ko ba da ibadan ku ba Allah ka san hana alwaqt اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا ارحم الراحمين الله كأذرتا مدها بكر إيماني الله كجارة كرة كرم يا رب العالمين الله كصم كبات زما لافيا الله كهبام شوغبنين كيركي سجي مغانا الله سجيد الأمة يا رب العالمين يا الله بتنتنن دكي دام الله كمان ماغن يا الله مرسى لافيا الله كتارك فدنس يا الله ودن دسك الرقام زوا غريك دا إيماني يا الله كجكنسو كيوتا مكنشنسو in tamu ta zo Allah ka samu cika da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin